mai لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دبيو ga watan hudu a watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da takwas ga watan sha biyu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kasar ɗinmu na talatin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqhi sunna wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama da gafara cikin kabarin shi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wato ahkamu al-ahkamul haidi wan nifas wato hukunce hukuncen jinin haila da kuma jinin ainihin wato biki jinin haihuwa a mun yi magana dangane da haramcin mutum ya afkawa matar shi tana cikin jinin al'ada muka kawo hadisi ingantacce wanda ya nuna idan har mutum ya afkawa matan nashi wato da gangan da ganganci ba tare da yana da'awar halacci ba to zai biya kafara ta dinari guda ko kuma rabin dinari wanda muka ce a idan aka ɗauki nisabi ko kuma aka ɗauki a matsayin dinari a wannan lokaci kusan naira dubu ashirin da nawa da hudu sai muka ce a ninka yi sau hudu shine mutum abin da zai bayar idan har ya taki matarsa tana jinin al'ada da gangan yana sani ba wai baya sani ba sannan muka ce amma wasu malamai sun ce kamar yadda hadisi ya nuna ko nisfu dina to sai malamai suka ce za a kalli yaushe abin ya faru idan abin ya faru ne fi fauri dami wato a farko farkon jini to wannan shine zai bada ainihin wato menene eh zai ba da dinari guda amma idan abin ya je ƙarshe-ƙarshen jinin ya kusa ƙarewa ne to nan ne zai ba da wato ainihin wato nisfu dinar an gane magana da kyau ko to yanzu za mu ƙarasa magana sai kuma mu shiga wata daban malin ce kultu ni kuma sai na ce in ji shi abdulazim albadawi ya ce wal rajihu abin da ya tabbata kuma aka rinjayar wujubul kafara lalle mutum dole zai yi kafara idan matarsa tana ainihin wato al'ada ya take ta sai ce li hadisi ibnu abbas saboda hadisin abdullahi dan abbas ku je ku saita mana wannan abin mana kuna ji yana kara kuma kuna zaune saboda hadisin abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil ladhi ya'ti imra'atahu dangane da mutumin da ya afkawa matar shi wa hiya ha'idun tana cikin jinin al'ada qala abdullahi dan abbas yace manzon Allah yace ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin zai sadaka da dinari daya ko kuma rabin ainihin wato dinari wannan hadisi ya zo a cikin sahihu sunan ibnu majah kuma ya zo a cikin ainihin wato sunanun nasa'i ya zo kuma a a cikin wato hilyatul auliya da sauran wasu daga cikin dai malaman sunna sun kawo wannan hadisi cewa haka ainihin wato a magana take to shine yake cewa mutum zai sadaka da dinari ko kuma nisfu dinar sai malam yace wattakhyiru fil hadith zabin da aka bayar naka ba da rabin dinari ko dinari a cikin hadisin raji'un ila tafriqi baina awwali dami wa akhiri yana komawa ne zuwa ga yaushe abin ya faru da kai a farkon jinin matarka ne ka afka mata ko kuma a ƙarshe ƙarshen jinin ma'ana matarka tana jini na kwana uku ko kwana biyar ko kwana shida to shin a ranar farko da jinin ta ya zo a ranar ne haka ta faru ko kuma a'a a rana ta ƙarshe da jinin zai ɗauke ne haka ta faru tsakaninka da ita yace limaru ya annabi na abbasin mawqufan saboda abin da aka rawaito daga abdullahi dan abbas amma fatawa ce ta abdullahi dan abbas bata kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa in asaba fi fawri dami idan mutum ya taki matar shi ne a farko farkon jini to ta saddaka bi dinarin zai sadaka da menene dinari guda na fata an fahimta wa in kana fi akhirihi in kuma a ƙarshen jini ne fa nisfu dinarin to nan kuma zai yi sadaka da dinari na rabin dinari to wannan dai hadisi kamar yadda kowacar wannan fatawa ta cewa ya ya bada rabi a farkon a ƙarshen jini haka ta kasance ko ya bada kul in a farkon jini ne wannan fatawa ce ta Abdullahi dan Abbas amma shi ma ya samu ta ne a cikin hadisin da annabi ya bada zabi cewa ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar to amma akwai wasu malamai da suke ganin cewa ba lalle bane ai aiki da fatawar Abdullahi dan Abbas ta cewa a rabin wato a farkon jini ne haka ta faru ko a ƙarshe kawai suka ce abin da zai faru shine za a kalli mutumin ne shin mutum ne wanda yake da yalwa yana da walwala alhajin birni ne mai kuɗi ne babban shugaba ne a ɗan siyasa ne da ya tara kuɗi dama ba sa sadaka ko ba haka ba yawwa to sai ya zo wannan gaza ta same shi sai ya zo gurin malam fatawa sai a kalle shi sai a ga cewa a ai jib ɗin da ya zo da ita ba kusan miliyan biyar ake sai da ita na fata kula fahimtar magana eh gaskiya ne fatawa tana canjawa jama'a gwargwadon yanayin mutane gwargwadon yanayin zamani gwargwadon yanayin wanda ya zo maka da fatawar na fata an fahimta kai fatawa tana da alaka da gari ma gari da lokaci duka fatawa tana canjawa gwargwadon yadda gari yake ko kuma gwargwadon yadda matsala ta faru gwargwadon yadda mutum ya zo maka da ita zaka kalle sai ka bashi fatawa daidai da matsayin da ya zo da shi ai mun kawo muku hadisin Abdullahi dan Abbas cewa wani mutum ya zo da takobi sharkaf da jini yana bari yana tambayar su ala gafarta malam me hukuncin wanda ya je kisan kai shin Allah zai yafe masa ko kuma a'a yace wai sai shiga tsakaninka da Allah yace ai ka ma ya fi sunanka kawai kai ta istighfari da neman gafara ko yana wucewa ba a jima ba sai ga wani shi kuma ya zo yana haki amma takobinsa ba jini ko ɗigo ɗaya shi ma ya tambaya akan kisan kai Abdullahi dan Abba zai kawo masa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama wa ghadiba Allahu alayhi wa duk ya jawo masa ayoyin tsinuwan nan da bala'in nan da Allah ya tabbatar akan mai kisan kai sai jikin mutumin ya sanye ya ce to na gode sai ya wuce to sai ɗalibai suka tambayi Abdullahi dan Abbas cewa ya aka ya bada fatawa daban-daban kuma akan matsala guda daya sai ya ce shi wancan yayi kisan kan dan haka idan ka ce masa ba gafara to da kai mai fatawa da su ma mu da suke zaune kowa za a tsinto kansa a lambatun kusa da gurin duk zai fille wa kowa kayi na fata an fahimta yace dan haka dole ne a nuna masa ba matsala ya je ya tuba ya dena gaba dai kare ya saki amma dai za a gafarta ma yace shi kuma wancan dan mun saboda ya riga ya aikata ko ba haka ba shi kuma wancan yace bai riga ya aikata ba ya kudurto niyya kawai abin da yake bukata a bahi lasisin zuwa ya je ya aikata yace to daga mun ce masa ba matsala to wanda ya niyyar kashewa zai je ya kashe shi yace to amma da aka ce masa ba kyau haramun ne akwai wuta kaza kaza kaga sai jikin sa ya sanya hakura to shine anan ma hadisin yana magana da da annabi yace ya ba da dinari guda ko kuma rabin dinari to sai ne so wasu malamai suka ce shi abdullahi dan abbas ya tafi akan cewa za a duba a farkon jini ya faru ko a ƙarshe to amma sauran malamai sai suka nuna cewa za a kalli mutumin ne yana da kuɗi eh to ya ba da dinari guda dama ba su cika sadaka ba to tunda tsautsayi ya kawo shi to ya fito da dinari guda a raba wa talakawa ina fata an fahimta amma idan mutum ne wanda da kyar yake bubbugawa to nan sai a ce masa ya bada rabin ne rabin dinari tunda dama rayuwar haka ake ta lallabawa eh to kuma wannan fatawa din gaskiyar magana tana da matukar muhimmanci a kuma aiki da ita a bisa wannan fatawa da malamai suka bayar ba laifi bane kuma ana iya aiki da shi ta Abdullahi dan Abbas din cewa a tambayi shi mutumin a farkon jini ne haka ta faru eh to ko ba shi da kwandala sai ya biya dinari guda a ƙarshen jini ne ya faru eh to ko da kuɗinsa ya kai fan nawa to rabin dinarin nan zai bayar amma in ka kalli fatawar za ka kan cewa waccar din kamar za ta fi zama sama da wannan tare da cewa wannan din ta sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane Allah ya shirye da mu da haka yake cewa a haka wannan hadisi mawquf ne kamar yadda muka ji sahih sunan abi dawud ya kawo shi a kamar yadda muka ji sai al istihabatu al istihaba wato jinin ciwo jinin ciwo malam yace hiya damun ba ana nufin ka yanke ko ka sare ko ka kwarzane ko wani a makamancin haka ba a jini na ciwo irin na mata wanda yake fita musu ba lokacin jinin al'ada ba kuma ba yana da launi irin na jinin al'ada ba yace hiya damun wani jini ne ya khruju fi ghairi awqatil hayd wan nifas shi yana fita ne a lokutan da ba lokacin jinin al'adar mace ba ko a lokutan da ba lokacin da ta haihu ba ina fata kun fahimta shi jini ne ke fita ba lokacin jinin al'ada ba ba kuma lokacin jinin haihuwa ba aw muttasilan bihima ko kuma ya zo ya haɗu da jinin al'adar ko da jinin haihuwar wato mace ne tana jinin al'ada lokacin tsayuwar jininta na al'ada sai ya yi sai a ga jinin ya ki tsayawa to kaga ya zo ya haɗu da jinin al'ada ana cikin jinin al'ada ne sai ta zarce sannan har a je ta sake zagayowa kwanakinta na al'ada still dai wannan jinin yana zuba to kaga yazo ya haɗu ko kuma mace ne ta haihu dama annabi ya ɗeba musu kwana arba'in cewa za su yi jini na wannan tsawon kwanakin to ana zuba ido yau ne jini zai tsaya gobe ne zai tsaya yau kwananta bakwai da haihuwa yau satinta biyu yau kwananta talatin yau arba'in arba'in ɗin ma ya tsaya arba'in da biyar hamsin to sai a ce jini na ciwo ya zo ya haɗu da jinin menene jinin haihuwa soya sun zo sun haɗu don haka daga lokacin da kwanakin nan da aka sani wanda annabi ya ɗeba wa mata na haihuwa ya ƙare kwana arba'in aka ga jini bai tsaya ba to wannan jinin ba zai hana ta yin sallah da azumi da sauransu ba domin ba jini ne na biki ko na haihuwa ba jama'a kun fahimci magana so ya rage yanzu ta je ta ga likita domin ta tabbatar masa cewa abin da shari'a ta ɗeba mata na kwanakin da jininta zai zuba ya zo har ya wuce don haka tana neman shawarar likita ya ya kamata a yi to daga nan shi kuma likita sai ya duba ya ga wannan irin magunguna wannan irin allurai wannan irin gwaje-gwaje da shauransu har zuwa lokacin da wannan jini zai tsaya shine ta au mutasulan bihima fa in kana al-awwalu to idan ainihin wato na farko ne wato ya zo ba a lokacin jinin al'ada ba ba kuma lokacin jinin biki ba fa wadihun to kaga wannan a fili yake cewa wannan jinin na ciwo ne ina fata kun fahimta saboda ba lokacin jinin al'ada yake zuba ba ba kuma lokacin jinin biki ba yace wa in kana fani in kuma a magana ta biyu ne ma'ana yana zuba ne lokacin jinin al'ada ko lokacin jinin biki to sai malai yace fa in kanat al mar'atu mu'tada idan mace ta kasance sababbiya ce ta saba dama jininta ta san yadda yake zuwa da yadda yake daukewa fa ma za da ala adatiha fa huwa istihaba to sai ta lissafi duk abin da ya karu akan abin da ta saba din nan na jininta na al'ada ko na jininta na biki to ya zama mai kuma cuta tunda ta riga ta san kwanakin da take ina fata kun fahimta ta san kwanakin da take ta san kuma yanayinsu to idan har ta ga ya karu a kai to shikenan sai ta hukunta cewa wannan jinin da yanzu ya karu jini ne na ainihin wato ciwo jama'a kuna fahimta liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama me dalilin mu akan wannan yace saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummi habiba ko ga uwar habiba annabi yake ce mata ita ma irin wannan matsalan ta faru gare ta sai ce a in ku fi kadra ma kanat ta habisuki hayyadatuki in ku fi ki zauna kadra ma kanat ta habisuki hayyadatuki gwargwadon yadda kwanakinki na al'ada yake tare ki ma'ana ki jira har kwanakinki na al'ada na jinin al'ada su ɗauke su ƙame ya zamanto sun ɗauke kwanakin sun zo sun shuɗe sun magtasili idan kwanakinki na al'ada suka ƙare wanda kika san su to ki ci gaba ki wanka wa salli kuma ki menene ki yi sallah an gane saboda waɗannan kwanaki naki na al'ada sun riga sun ƙare to tunda sun ƙare yanzu abin da yake kanki shine wannan jinin da ya ci gaba da zuwa to ba sunansa jinin menene ba jinin al'ada ba da haka wannan ba zai hana ki yin wanka da kuma yin menene ba yin sallah ba jama'a kun fahimci magana da haka sai ce wankanta ta kuma yi menene ta ci gaba da sallarta an gane wannan hadisi karanta irwaul ghalib fi takhrij ahadisi manaris sabil a na Muhammad Nasiruddin Albani zaka ainihin wato same shi kuma ka karanta Muslim shi ma ya kawo kwatankwacin sa jama'a kuna fahimta to wannan shine dan haka dai a takaice wannan hadisi ya nuna mana idan mace tana jinin al'ada amma mu'tada ce ta saba dama dama ta san kwanakinta ta san kalar jininta ta san launinsa ta san irin karninsa to shikenan duk jinin da ya zarce mata wannan abin da ta sani to ya zama jinin ciwo ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta komai na ibada kuna fahimta to amma inda likitin yake shine idan har saman ta zamanto ba wai ta saba ba ne ba ta sani ba wataƙila ba ta taɓa yin majinin al'ada ba sai kuma jini ya zo mata na ciwo to ya zai me zai faru to shine sai malam yace wa in kanat mumayyizatan bainar damaini idan kuma mace ne wanda za ta iya bambancewa tsakanin jini guda biyun nan ma'ana tsakanin jininta na al'ada da kuma jininta na menene na ciwo yace to falhaidu shi dai jinin al'ada huwal aswadul ma'arufu shine baki-baki wanda yake da karni na fata fahimta al-ma'rufu anan kulura ba ana nufin sananne ba da yawa idan an zo aka fassara shi da haka amma asalin ma'anarsa al-ma'ruf shine wanda yake da karni ko yake da gafi ko yake da wari wanda ya bambanta da sauran jinane da suke fita a jikin dan adam jama'a kun fahimta yace to shi jinin al'ada to kuma cewarsa a shi jinin al'ada huwal aswadu baki-baki ko baki to kuma wannan ba shi yake nuna jinin al'ada baki ba ne ba akwai wacce jininta ba baki ba ne akwai wacce jininta yana da wato ja ne irin yadda ka san ja sosai haka jinin yake fita akwai wacce za a ga ja ne wanda yake da sirkamakin bakin kamar yadda muka faɗa akwai kuma wacce za ka gan shi bakin ne ma kai ka ce kwalta ne ko wani a makamancin haka an gane to duk yana yana kasancewa akwai kuma wacce za ka ga jininta yana gauraye da wani abu fatsi-fatsi an san fatsi ai da hausa ko fatsi-fatsi to wata haka yake mata wata kuma za ga jininta ya yi kama da jinin ɗiwa yana sirkamaki da ruwan kamar ruwan iwa da kuma jini a haɗe to kowace da irin yadda yake fita mata to amma a nan annabi ya faɗi haka ne saboda galibin jinin waɗannan mutane da annabi ya rayu da su yawancinsu haka jininsu yake da haka sai annabi ya ba da tarifin jinin gwargwadon yadda matan da yake rayuwa da su a wannan zamanin zama kun fahimci magana to amma ba lalle bane wannan ya zama ya bayu akan kowace mata ko kuma kowanne yanayi da kuma kowanne bangare da kowanne tsari na duniya kamar yadda muka faɗa jinin al'ada yana da alaƙa da irin kalar abincin da mace take ci da yanayin jin daɗin rayuwarta da yanayin walwalarta to haka abin yake ya danganci yanayin fatawa ne da za a duya ta gwargwadon yadda aka fahimci me yake faruwa a wannan yanki ko a wannan guri ko a wannan ƙasa da haka yake cewa huwal aswadul ma'ruf wa ghayruhu istihada dan haka duk wanda ba al aswadul ma'ruf ba to ya zama menene istihada ma'ana idan mace tana iya bambance wannan jinin shine jinin ta na menene na al'ada ko tana iya bambanta launinsa da yanayinsa da kwanakinsa to kawai abin da za ta yi duk ranar da wani jini ya zarce mata saɓanin wannan to ba al'adar ta bane don haka ba zai hana ta sallah da azumi ba to amma kuma akwai wata matsala har ila do shi domin shi matsala ta al'adar nan da kuke gani matsala ce mai zurfi kwarai da gaske shi yasa kamar yadda na faɗa ba a ba wa mata fatawa ɗaya akan jinin al'ada kawai tana da alaka da bayanan da kai masa dangane da halin da kuka kanta kai kuma sai ka kalli menene zaka ba ta fatawa a kai amma idan an ba da magana guda ɗaya aka jefa ta cikin mata gaba ɗaya aka ce ita ce fatawa kwaya ɗaya to za a samu kwaba da yawa dan zaka samu duk abin da ka faɗa din nan ita kuma wacce gaba ɗaya yanayin jininta ya saba da wannan maganganun da kai to ya za a yi da ita ita kuma to yasa aka ce kawai kowace ta bayanin meye matsalar ta sai malami ya duba ya ga akan me zai dora ta amma ba dukkan su ne za a dora su akan fatawa guda ɗaya ba domin maganar da nake so in shigo da ita shine yanzu kaga mun ce mace ta san launin jinin ta san kwanakinsa ta san kuma yanayin zubarsa ko to akwai wacce za ka ga jini yana mata wasa sai ya zo kwana biyu sai kuma ya sai ya ɗauke ba zai sake dawowa ba sai kusan bayan kwana uku ko hudu sai ya sake dawowa sai kuma ya kwana biyu sai ya sake bi daukewa ba zai sake dawowa ba sai bayan kwana hudu ko biyar sai ya sake dawowa sai ya kwana biyu sai ya dauke to shine malam mai ahadari yace mai irin wannan lafaqat ayyamu sai ta tattara kwanakin sai ya zo mata kwana biyu ta ce to ina da kwana biyu ko idan ya dauke sai ce wanka ta ci gaba da menene sallah idan ya sake dawowa sai ta stop sai ya gama zubarsa da kwana biyun nan sai ce wanka ta yi me ta ci gaba da sallah sai ta ce tana da kwana hudu in ya sake dawowa sai ta me sai ta sake tsaye da sallah idan ya gama zubarsa da kwana biyun nan sai ta yi wanka sai ta yi me ci gaba da sallah to sai ta ga kwanaki nawa zai mata kwana biyu can nan ma biyu nan ma biyu to ya tsaya daina zuwa eh to tana da kwana shida kenan a wata amma ba a jere ba ina fata kun fahimci magana amma ba a me ba ba a jera ba to dan haka ita wannan hukuncin ta kenan to kaga wacce zai zo mata titir kwana shidan nan zai mata har gaba ɗaya har ƙarshe kaga ita ba za a ba ta fatawa irin ta wannan ko ba haka bane haka ita ma wannan da yake zuwa mata ya dauki ba za a ba ta fatawar wanda zai zo mata kwana shida a jere na bakwai ya dauke ba to shi yasa kowace sai ta zo ta yi bayanin yaya yake mata to in ta faɗa sai ka gano mata ina matsalarta kuma wannan yake lizumta ashe kowace mace yana da kyau domin wannan gabar wallahi mutane suna kwafsawa fa a gabar nan fa sai ga mutum yana tare da matarsa amma bai san kwanakin al'adarta ba wannan ba kafirci ba da rashin lissafi da rashin sanin ya kamata ya kana musulmi kana musulmi matarka tana jini baka san kwanakin jininta ba tsakani da Allah kuma da irin wannan ne kwaba take faruwa kaga an zo wani abu ya faru sai ce wai shi ai bai san tana jinin al'ada ba to ka zama sakare kan ya za a yi ka sani ai sakarci ne ka tsauna da matarka ka tabbatar da wannan kwanaki take jinin al'ada sannan kuma yaya launin jinin yake ta sani ita kanta ta tabbatar saboda bala rikicin ba zai taso ba sai ranar da wata matsala ta faru to daga nan ne sai ku ta inda inda su ma malaman da za ku ba su fatawa duk ku rikita musu lissafi saboda ita fatawa a fahimci tambayar kama kanta ai rabin amsa ne ko to amma ka zo da jagwalgwalalliyar tambaya dan Allah ta ina za a fara amsa kaga kai ka ƙara rikita al'amura amma idan dama kun san kwanaki kaza jinin nan yake yi launinsa kaza ne yanayinsa kaza ne shikenan sai aka samu wani rikici sai ya faru sai ya zama ya jirkice daga yadda kuka saba din nan to daga kun zo kuna yin jawabi malami zai fahimce ka kuma zai ce ma ga abin da za a yi ba shikenan ba kama in ya zamto kai sakarcinka ya sa baka tsaya ka dandance ba ita kuma matarka ta fi suka dogalanci ita ma bata ma bayani ba ko ba haka ba to shikenan sai ku zamanto jaruwal majruru muta'allaqa ne alal jahili da jarun da majrurun sun rataye akan jahilci kaga an samu matsala to shi yasa dole ne a tsaya a fahimci wannan saboda in ba haka ba za a yi ta samun kwaba da yawa Allah ya shiryar da mu shine sai ke cewa a a هو الأسود المعروف وغيره استحابة يتي لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش saboda magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi ga Fatima yar Abi Hubaysh yace idza kana damul haidi idza kana idza kana damul haidi idan jinin al'ada ya zo fa innahu aswadun ma'rufun shi dai jinin al'ada baki ne kuma mai karni ko mai wari ina fata an fahimta famsiki anis sala to daga lokacin da yazo din nan sai ke kame dangane da yin menene yin sallah yace fa idza kana al akhar idan dayan yazo shine na jinin ciwon fatawaddi fatawaddi sai ki alwala fa inna ma huwa irqun ki sani shi jijiya ce ta taku al irqu ana nufin zai iya ɗaukar ma'anar jijiya kai tsaye ina fata an fahimta zai iya kuma ɗaukar ma'anar ciwo wato kamar wata jijiya ce ta samu matsala ko kuma shaidanin aljani ya zunguru wannan jijiyar domin shi kansa jinin istihada din kuma kashi biyu ne jama'a akwai jinin istihada din da matsala aka samu a mahaifa wanda shi yake sa jinin ya dinga zuba akwai kuma wato jinin istihada din da aljani ne za a turo shi ya je ya zunguri wata jijiya daga cikin jijiyoyin mahaifar mace sai ta ci gaba da zubar da jini irin wannan jinin ne za ka ga mace tana zubar da shi da yawan gaske amma kuma bai galabaita ta irin galabaitar da za ka ga alamun babu jini a jikin mutum ba za ka ga mace tana complain cewa malam in ka ga jinin da nake zubarwa fa abin zai korata ka amma kuma a lokacin da take magana nan in ka kalli tafin hannunta za a gan hijawur akwai jini isasshe da za a je likita ya gwada ta za a ga jini a cike a cikin jikinta amma fa kullum tana zubar da ya kai galan guda ko wani a makamancin haka to daga ina wannan jinin yake zuwa wahid abdussalam bali Allah ya masa rahama a cikin sarihul battar fi tasaddi li saharatil ashrar da wiqayatul insan abin nan min aljinni wal abin nan min al-ins wal ko kuma qatil insan min aljinni wash shaytan yake faɗa kan cewa daga cikin abin da aljanu suke sukan zunguru wata mahaifa sai jinin mace dinga zuba amma asalin jinin ba a jikinta bane suna jawo jinin ne daga wani guri sai su dinga fitar da shi ta cikin al'aurarta asali ba jinin jikinta bane jama'a kuna fahimta shi yasa wannan zubar jinin ba zai galabaita ta ba dan ba jinin jikinta bane domin abin zai baka mamaki mace ta ma complain tana zubar da jini galan guda kullum amma kuma tana harkokin ta ba ba abin da ya dame ta jikinta bai nuna alamun rashin lafiya ba amma fa ga jini yana zuba a jikinta to jini ne na sihiri da tsafi da aljanu suke sabbabawa a jikin mace to wannan shi ma jinin ciwo ne haka kuma akwai wancan jini na idan mahaifa ta samu matsala shi ma yana zuba so kowace idan ta zo gwargwadon bayanai da za ka yi na ga halin da ta shiga ciki gwargwadon kai kuma abin da za ka ji gwargwadon hadisan da ka karanta da abun da ka sani da malaman fiqh suka yi bayani sai ka dora ta akai cewa ga matsayinta jama'a kun fahimci maganar da ke ko Allah ya dace da shine ke cewa fa amsiki anis sala sai ki dakatar da sallah fa idza kana al-akhar idan ɗayan ya zo fatawadda'i to ki yi alwala fa inna ma huwa irqun ki sani wannan ainihin wato ciwo ne ko kuma cuta ne wannan hadisi shi ma karanta al-irwaul ghalib a fi takhrij ahadith manaris sabil da imam an-nasa'i ya fitar da shi imam abu dauda shi ma ya kawo wannan hadisi hadisi ne ingantacce sai malam yace fa in balagat mustahaba idan mai jinin al'ada ta balaga amma wala tastati'u tamyiza gahi ta balaga gahi kuma jinin ciwo ya zo mata amma ba ta iya bambance tsakanin wannan jininta ne na al'ada ko kuma jinin menene jinin biki ko abin nan jinin ciwo to yace raja'at ila ghalibi adati nisa'iha to a karkashin wannan sai ta dawo ta ɗauki fatawar mafi yawancin al'adar jinin al'adar wannan yanki ya yi to yanzu bari muku wata tambaya daga nan ne za ku gane muna kwaba i gaskiya ne yanzu munan yankin north east ko north east wato arewa maso nawa maso gabas shin yanayin kwanakin al'adar jinin al'adar matanmu mafi yawanci kwana nawa suke yi yawwa yawwa yawwa haka nake so a yi ta an tayo hudu bakwai shida uku din nan wato ina so ku fahimci tambaya ta ba na ce ba masu yin kwana hudu ko kwana shida ko biyar ko kaza a'a a cikin waɗannan kwanakin da duk kuka ambata wannan ya ce hudu wannan ya ce shida wannan ya ce biyar wannan ya ce bakwai wanne ne ya fi yawa a cikinsu masu yin kwana shida ya fi yawa ko eh to abinda malin yake cewa idan mace ta balaga amma bata kai ta iya bambance kwanaki nawa ne jininta ke mata ba ko to sai ta ɗauki mafi rinjayen matan da take rayuwa da su kwana nawa suke a cikin al'adarsu kun gane tambayar sai ta ɗauki wannan to yanzu tun da mun yi ittifaki akan cewa ko itikafi muka yi ba ittifaki itikafi muka yi ko itikafi ko ittifaki yawa to tunda yanzu mun yi ittifaki akan cewa mafi yawancin su kwana shida suke yi to ita ma sai ta yi gini akan kwana nawa kwana shida don haka yanzu abin da za ta yi sai ta ware kwana shida a cikin kowanne wata in dai jini yana zuba mata tattar sai ta ware kwana shida a cikin kowanne wata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi wata ibada ba na fata kun fahimta in ba irin karatun qur'ani da azkar da shauransu ba wannan ya halatta da jinin al'ada tana iya yi ko in kwanaki shidan nan suka kare sai ta ci gaba da sallarta da azuminta da komai nata ko da kwa jininta yana ne yana zuba domin ta ware waɗancan kwanan hidan a matsayin kwanakin me al'ada wanda su aka hana ta yi ibada a cikin su jama'a kun gani abin da za ta yi kenan to amma akwai tambaya ta biyu kuma was-su'alu alladhi yatrafu nafsahu tambayar da za ta ƙara bujurowa kuma shin ai ba kowace mace ne take jinin al'ada a farkon wata ba wata kwanaki shida farkon wata zun al'ada take zuwa mata ko wata kwanaki shidan tsakiyar wata kwanaki shidan tsakiyar wata yake zuwa mata ko wata kuma kwanaki shidan ne karshe wata kuma kamar yadda muka faɗa tsalle yake yana dawowa ko ya zo a farkon wata ya kwana biyu ya ɗauke tsakiyar wata ya ƙara zuwa ya kwana biyu ya ɗauke ƙarshen wata ya ƙara zuwa ya kwana biyu ya ɗauke to shin ita wannan da ta zama aka ce ta ɗaura a kan mafi yawanci da rinjayen al'adar matan da take rayuwa da su to shin kwana biyar ko shidan farkon wata za ta ɗauka ko kwana biyar ko shidan tsakiyar wata za ta ɗauka ko kwana biyar ko shidan ƙarshen wata za ta ɗauka wa zai bada bayani akan wannan na'am kwana shida lokacin da jini ya zo mata Allah ya ma albarka mana mala ya bada amsa ba ashe kuna dan duddubawa fa wallahi da na dauka kuna zaune ne kawai ba ku dan duba ashe kuna dubawa gaskiya ne daga jinin ya zo mata sai ta kirga kwana shida in ya dauke to sauran kwanaki fa sai ta ta sallah da azumin ta domin ai ita bata san dama menene jinin ba dan dama an an kira ta ghairu mumayyiza wacce bata iya bambancewa ba saboda haka daga lokacin da yazo ya ce to ta tsaye da sallah sai sun yi yayi kwana shida sannan sai ta me sai ta dora wallahu ta'ala a'lam Allah ya shirye da mu to mu je mu to shine yake cewa fa in balagat mustahaba idan mace ta balaga kuma ta fara jinin ciwo amma wala tastati'u tamyiza ba za ta iya bambance a kwanakin da take na al'ada ba yace raja'at ila galibi adati nisa'iha to za ta dawo zuwa ga galibin al'adar matan da take rayuwa da su bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama li hamnata binti jahsh saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa hamnatu yar jahash yake ce mata inna ma hadhihi raqdatun min raqabati shaytani kun ji ko wannan jini naki da yake ci gaba da zuba wata irin suka ne da wata irin zungura ne daga cikin zunguran shaytanin aljani da zai je ya zunguri wata jijiya a cikin mahaifar mace jini ya ci gaba da zuba mata kuma irin wannan jinin ne in har an gano cewa daga shaidanun aljanu ne ko sihiri ko tsafi aka yi mace take yi to ko saduwa miji sai dai kyankyami ya hana shi saduwa da ita amma shari'ar musulunci bata hana shi ba saboda ba jini ne na al'ada ba jini ne na ciwo jini ne wanda shaidanin aljani ya je zunguro shi amma ba jini ne na al'ada wanda shari'a ta hana mutum ya sadu da matarsa idan yana zuba ba kuna fahimta da kyau a gane maganar da kyau kar wani ya je ya ce na ce ko da tana jinin al'ada za a sadu da ita in ka faɗa haka kayi zuke ta malle kayi ƙarya ba haka nace ba an gane maganar da kyau ko magana muke akan jinin ciwo annabi ya ce wa wato hamnata binti jahash ya ce inna ma huwa rakabatun min rakabati shaifa wannan wani irin zunguri ne daga zungurin da shaidan ke wa mahaifar mata su dinga zubar da jini ba na al'ada ba ba na biki ba kun gane magana to sai muka ce in har hakan ne ya tabbata to ya halatta mace ta ci gaba da saduwa da mijinta ko mijinta ya ci gaba da saduwa da ita ko da wannan jini yana zuba domin shi hukunce hukuncen jinin al'ada ba sa gudana a kan shi daga cikin hukunce hukuncen jinin al'ada akwai barin me sallah akwai barin me azumi akwai barin me saduwa ko to shi jinin ciwo waɗannan hukuncen-hukuncen kaf ba sa gudana a kan shi mace za ta ci gaba da sallarta za ta ci gaba da azuminta idan mijinta yana buƙatar ta kuma ba shi da kyankyamin abin da ke fita a jikinta zai ci gaba da saduwa da ita wannan shi ne gaskiyar magana kun gane maganar da to ya rage kuma likitoci su ba da shawara ce to wannan jini ba a sani ba in tana dauke da wasu cututtuka wataƙila kana saduwa da ita kuma yana fita ka iya ɗaukar cuta kaza ko kaza to wannan kuma daban amma halacci ya halatta jama'a kun fahimce da kyau Allah ya shirye da mu to mu je to shine yake cewa inna ma hadhihi rakadatun min rakabati shaytan wannan wani zunguri ne daga cikin zungurin shaydan dan haka fata hayyibi sittata ayyami ka gani sai annabi ya ce ki zabi kwana shida ki jinin me na haidar ki haidar ki na kwana nawa kwana hida sauran kwanaki ki ci gaba da sallah aw sab'ata aw sab'atun ko kuma kwanaki nawa bakwai fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah to da wannan ne ma malamai suka ce duk wata magana ma a ajiye ta gaba ɗaya mata a duniya kam ba sa wuce kwanaki shida na jinin al'ada ko kwanaki bakwai suka ce in ka ga mace ta wuce kwana shida ko kwana bakwai to akwai matsala akwai matsala ne gaskiyar magana amma ana samun nadiran wal andaru la yuqas nadiran jiddan kaɗan daga cikin mata wanda suke zarta wannan kwanakin amma mafi rinjayen mata a cikin guda ɗari guda casa'in da bakwai zuwa da takwas ko da shida kwanaki shida suke zuwa kwana nawa kwana bakwai da kyar ka samu biyu ko guda uku a cikin ɗarin nan wanda suka haura waɗannan kwanaki don haka in an tashi hukunci da wanne za a yi hukunci kenan da wannan kwanaki shidan ko bakwai domin shi ne mafi rinjaye jama'a kuna fahimtar magana suka ce to da shi za a yi rinjaye saboda annabi ya faɗa a cikin wannan hadisin ya ce wa ita hamnata bintu jahash ya ce mata ki yi kwana shida ko kwana bakwai sai ya ce fi ilmin lahi ku lura da kalmar fi ilmin lahi wato Allah ya tsara cewa mace ba za ta wuce kwana nawa ba shida ko bakwai ina fata kun fahimta to amma ana samun naziran jidda sun maga tasiri manzo Allah ya ce idan wannan kwanaki shida ko bakwai suka wuce sai ki wanka a hatta idza ra'aita annaki qad tahurti har sai idan kin ga cewa lalle ke din nan kin tsarkaka ko wastanqaiti kin tsabtatu fa salli arba'an wa ishirina laila kun ji ko sai annabi ya ce ta yi kwanaki ashirin da hudu tana me tana sallah kin ga kenan minus six days kenan ko an cire kwana shida a wata kenan ko au salasan wa ishirina laila ko kuma ta yi sallah na kwanaki ashirin da nawa da uku kun ga kenan minus seven days kenan ko wa ayyama hunna da yinanansu wato kwanakinsu da yinanansu yace wasumi kuma ki azumi a cikin waɗannan kwanaki karki damu da cewa jinin ki na zuba dan ki riga kin ware kwanakin jinin al'ada shidan nan ko bakwai din nan sai ce fa inna zalika yujzi yujziki wannan ya wadatar miki baki da matsala wa kadhalika faf'ali annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa hamnatu bintu jahash yace ki aikata yadda na gaya miki din nan fi kulli shaharin a kowanne wata na duniya to da jini ne kawai ba dare ba rana kawai su ba yake jini ne na ciwo kuma kai ka san in ba dan shedan ne ya zunguro shi ta wani guri yake zuba ba in jinin jikinta ne aida ka faɗi ka mutu ko ba haka bane to shi yasa annabi a farkon da ganganar sai ya ce mata wannan wata suka ce wani zunguri ne na me na shaidanin aljani ba jinin jikinki bane domin inda jinin jikinta ne ai ba zai wuce wata da watanni kullun jini na zuba a jikin mutum kuma ya zauna lafiya ba jama'a kuna fahimtar maganar to wannan shi sab kuma wallahi barin faɗa muku galibi jinin da yake zuba a jikin mata a wannan zamani da muke ciki yawancinsa wallahi malam irin wannan jinin ne na shaidanin aljanu da sihiri da tsafi saboda ana zaune ne kamar kabewa babu zikirori jama'a duk zikirorin sunna mun watsar da su da haka duk wanda ya an tayo sihiri ya mako maka da wahala da wahala bai kama ka ba saboda ka zama kamar kabewa maimakon ka zama bardan sunna me ake nufi da barde ne da hausa wanda ya jika ko ba haka ba zarumi ya jika ya sha sassake kaza ya sha waye kaza wuka ba ta kama shi waye ba ko to shikenan wannan duk ya tabbata bid'a ne wani ma akwai shirka a ciki to sai ka dawo sai ka sha jiko na sunnar annabi Muhammadu kai zikirorin safe kai na maraice kai na bacci kai na farkawa kai na shiga gida to shine sassaƙen bauri da sassaƙen waye din da aka watsar to waɗannan sun dawo cikin sunnar manzon Allah to yadda idan wancan yayi wancan yana da garantin mulka ba za ta kama shi ba sihiri ba zai ka wani ne to kai ma in ka jika ka zama bardan sunnar manzon Allah to duk wani bala'i a mako shi fakidu baka da annabawa ba in ta rikice sai su ce fakidu ni jami'an thumma la tunziru duk wani mai kaidi ya mako kar ku saurara mu kai in ba ka shirya tsakaninka da Allah ba ka isa kai wannan albaharin to annabawa da ke sun shirya sun san ba su da matsala tsakaninsu da ubangiji in ta rikita su ce baki duni jami'an duk wani mai kaidi da duk wani wanda yake jin ya isa zai ga bayana bismillah Allah ya ji kan malam Ja'faru wani karatun sa bana gajiya da jinsa yace nakan faɗa ba dan alfahari ba ba dan in nuna wai wata isa ba yace sai dan in karawa masu tauhidi karfi a cikin zukatansu wani ya ce wai ka gani wani ya ce za ka yi kaza wani ya ce a'a kaza kaza ai ba za ta dawo tafsirin bana ba ma yace duk sun gama jefa jefan su billahi da har yanzu ba mu daina tafsiri ba yake cewa wanda ya rike azkar da kuma karantarwa ta sunnar manzon Allah akwai wanda zai ji tsoro to wallahi jama'a duk waɗannan abubuwan da muka watsar duk shi ya jawo muka zama kabewu ka san kabewa ai matsalar shine ba ku zaman karkara ba in ana bada misali da wani abu masu ku kasa gane me ake ne amma dai bai kamata a ce ba ku san kabewa ba ai baka san kabewa ba to kankana ma baka san ta ba kenan kagan baka san kankana ba sai musayin hizba su fitar da kai a cikin masallacin nan Allah mu ce kai ba abokin ma magana ba ne gaba ɗaya eh baba yawwa yawwa wato a cikin kayan da ake harkar noma da abin nan wato babu abin da yake da sauƙin yanka irin kabewa kana saka wuka za ka turmuta ta mata da kawai an gama saboda laushi ne jikinta ba ta da wani karfin da za ta tare yanka to in ka ji bahaushe yana cewa ka zama kamar kabewa ma'ana ka bar duk wani dan hayaniya in ya taso zai iya samun nasara a kanka kamar yadda duk wata duskurarriyar wuka in aka taba ta akan kabewa sai ta yanka ta to kai ma ka zama haka kenan ba zikirin sunna ba addu'o'in kwanciyar bacci ba na shiga gida ba na fitowa ba na duk wata zikiri da annabi ya koyar ba ruwanka da shi ma'ana ka ba da lasisi duk wani mai tsafi ya mako kuma ya same ka to shine shi yasa zaka ga gadi yi sai ga mace tana complain jini ya ki tsaya mata an je asu wallahi bari in faɗa muku akwai wata mata babbar mata ne a garin nan wannan abin ya faru kusan shekara akalla zai kai biyar zuwa shida tun muna tafsirin mata a masallacin state locust domin da yanzu da dawowar mu tafsirin mata a nan kusan shekara uku ma yanzu muna tafsirin mata a nan cikin masallaci to tun muna can wallahi wallahi banda magungunan gida da magungunan da ta yi amfani da suna asibitoci an fitar da ita waje ya fi sau biyar jinin da ke zuba a jikinta ya ke daina mata ce ta babban mutum a garin nan to ya aka yi ya aka yi an sa tafsiri na a gidan rediyon gombe in ban manta ba ko gidan talabijin to a ranar na tattauna akan wannan matsalar kawai taraf sai a kunnanta ta ji maganar a gidan talabijin na DMC ba ta taɓa zuwa tafsiri na ba rana kawai sai gata da ita da mukarrabanta suka yi har cikin masallaci bayan da muka ta daga tafsiri ta ce da Allah a yi magana tana son gani na akwai matsala ta ce bismillah ta ce wallahi ya fi shekara biyar jini yana zuba a jikinta ya ji tsayawa kuma ita bata mutu ba ita bata rayu ba amma fa kullum Allah ne da kullum jini ne a jikinta kullum ta yi duk wani abu da za ta yi jinin da ya ki tsayawa sannan in an je an gwada ta a ga akwai jini a jikinta sai a ga jinin da yake jikinta ma ya kai a ce ta yi ne ta ba wa wasu amma fa ga jini na zuba a jikinta ya ki tsayawa sai na ɗan yi dariya ta ce hajiya kenan ta ce malam na ce insha Allah ta'ala jinin ki zai tsaya nawa za ki biya ita da kanta da zai rina dariya yadda kuka yi dariya da ina ma dai dariya ta ce amma na aiku ai na annabi ne aiku na ce yawo ta ce dama haka kuke cewa komai ya taso muna mu na annabi ne kawai na ce yanzu ke da kanki kin ce min an fita da ke waje ya kai sau biyar na ce ko kuɗin jirgi kaɗai aka ɗauke banda maganar abin da aka bawa likitoci na ce ba ƙaramin kuɗi ba ne na ce don haka ni ma zan yi lissafi na ce wallahi ina da garanti insha Allahu jininki ba zai ƙara sati a jikinki yana zuwa ba wallahi in Allah ya yarda amma ki faɗa min me za ki biya ni kawai yi jawabi kawai yes ha don ba haka ba ta taɓa zuwa gurin tafsirin ba ko ba haka bane jama har ne ne ni kawai haka kawai a zuwa fi sabilillahi muna ta fama da ku da ku in ji malam Musa malam Musa malam Musa yace muna ta fama da ku da ku yanzu an zo ina ganin kuɗi rububu hakan nan kawai in bari ta wuce haka na ce wallahi ki jawabi nawa zaki biya to nan dai aka cika da magiya dai da cewa mu na annabi ne aka yi ta nuna min ni na annabi ne na ce to Allah ya sa na zama na annabin da gaske ba matsala insha Allah wallahi jama'a kamar wasa da muka zo muka dora ta akan wasu tsari na zikirori da wasu addu'o'i da wasu karatuttuka sannan da wasu magungunan da sunnar annabi ta ba da damar amfani da su wallahi tallahi ba ta yi sati ba jinin ta ya tsaya matar yanzu haka na san za ta bi in na faɗa muku mijinta duk garin nan kowa ya san waye mijinta to amma kun san me ya biyo baya yawwa wallahi jinin bai sati bai tsaya cat kuma har rana mai kamata yau to amma in na gaya muku abin da ya biyo baya ba za ku ji daɗi ba dan daga ƙarshe ta buƙaci na faɗin me za a bani na ce mata a wallahi wasa nake miki hajjiya ba abin da zaki baya amma ga yadda za a yi ga yadda za a yi insha Allah za ki samu sauki ta wasa ke tas shauran kawai ku banni da ni da ubangiji na kawai ba na so in faɗa Allah ya bani ladan abin da ne kawai yau kawai shine mu tsaya a iya nan Allah ya sa mu dace eh haka ne gaskiya ne baba gaskiya ne to shi ne to shi ne yake cewa a wasan aiki fa salli arba'an wa ishirina lailan aw talatan wa ishirina wa ayyamahunna wa sumi fa inna dhalika yujziki wa kadhalika faf'ali fi kulli shahrin kama tahidu nisa'u ko kamar yadda sauran mata suke jinin al'ada sai yace wa kama a yatahurna limiqati haidatihinna kamar yadda kuma suke tsarkakuwa ga miƙaci da kuma kwanakin al'adarsu wa tuhurihinna da kuma tsarkinsu ina fata kun fahimta a wannan hadisi hasan ne karanta irwaul galil shi din ma sannan ka karanta sunan abi dauda da sunanin nasa'i da imamu ibnu maja bi ma'anahu ya kawo shi shi ma to sai a hakamul mustahada sai malam yace la ya la yahrumu ala al mustahadati shay'un mimma yahrumu bil haidi duk abin da aka haramta mai jinin al'ada to ita kuma mai jinin ciwo ba a haramta mata shi ba kun gane magana duk abin da aka haramta mai jinin al'ada mai jinin ciwo ba a mai ba ba a haramta mata ba yace illa annahu yalzumu hal wudu'u li kulli salah sai dai kawai ita mai jinin ciwo an so kowace alwala ta sake menene kowace sallah ta sake menene alwala li qaulihi sallallahu alaihi wasallam li fatimata binti abi hubayshin saboda faɗin annabi da ya faɗa wa Fadima ta ƴar Abi Hubayshin yace thumma tawadda'i li kulli salatin lokacin da duk kika zo zaki sallah sai ki sake menene alwala yace wa yasunnu laha ko wa yusannu laha al-ghusl li kulli salah sannan sunna ne gare ta kuma har ilau idan zaki kowace sallah ta yi menene wanka kama marra fil ihtisal mustahabba kamar yadda mun gabatar da wannan bayani a babin da muka yi magana akan wankan da yake mustahabbi mun kawo cewa mai jinin ciwo za ta dinga yin wanka a kowace menene a kowace sallah jama'a da wannan ne muka zo karshen babunmu na kitabu tsahara da kuma babul haidi yanzu dai mun ji mun gama tsarkakuwa namiji ya tsarkaku daga wato abin da ya shafi bayan gari da fitsari da janaba mace ta tsarkaku daga bayan gari da fitsari da janaba da haila da biki gaba daya su ne abin da muka tattauna yadda tsarki zai tabbata da alwala sannan a tankari ne ne sallah yanzu mun gama tsarkakuwa mun yi alwala mun yi tsarki sai yanzu mun yi alwala duk sati talatin din nan da daya yau karatu mu talatin da daya a maganan mu tsarkaka ne mu yi alwala to mun zo ƙarshen sa yau insha Allah ta'ala Allah ba mu ikon aiki gwargwadon abin da muka ji ya kuma ba mu fahimta dangane da wannan abubuwa da ake karanta mana Allah ya dacar da mu sati mai zuwa za mu tashi kitabu sala za mu shiga masallaci a fara sallah muka kuma yadda za a kare Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa amin amin baba amin amin baba amin amin baba abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana haza ko ma inda na billahi